عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والحب Jama'a assalamu alaikum barkanmu da yau barkanmu da kasancewa da ku a wannan shiri inda zamu gabatar muku da karatun littafin Ashafa wanda Sheikh Ibrahim Gajale ke gabatarwa shirin da kamfanin Geta Nigeria Limited ke daukar nauyin kawo muku wanda ni Lawali Ibrahim Babangida daga nan gidan Radio Progress Gombe zan jagoranci gabatar da shirin akramakallahu bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آه، ومن تعالى زام كوما كان كراتمو نا الشفاء بتعريف رسول المصطفى صلى الله عليه وسلم إن شاء الله رضي عند مكتبها ومن تعالى ذلك من سخفائهم كما سيلم تكشف واره لجميعهم وأن كما يتي زي قدى معنى زي قدى فصاحة صدى قرآني أسكن واوا ينسو كما مسيلم تو ينا قدى وكشف واره حكا كما يأي ليفك سمانا يأي الأورس كوا يغاني كوا شي واواني لجميعهم دكا العرباوة وطلبهم الله ما ألفوه من فصيح كلامهم haka ubangiji tabaraka ta'ala ya tsinke musu abinda suka saba na fasahar magana su sai Allah ya hada ya hana su kawo wata magana mai fasaha wanda ma da fasahun da suke da su ma sai fasahun gaba da suka bata sai zama qur'ani ne kawai yake aiki sai fasaha qur'ani take aiki min min wa illa falam yakhfa ala ahli al-mayz minhum annahu laysa minna wa fasahatihim wala jinsi balagatihim بل ولوا عنهم مدبرين واتوا مذعنين من بين مهتد وبين مفتون yace in ba don haka ba baya boya ga mutanen masu rarrabewa duk wanda yake da rarrabewa wanda ya san larabawa da yadda suke lalle qur'anin nan ya zama zuri ne baya cikin irin tsari na fasahar larabawa gashi larabci ne amma kuma zurin ya canja ya saba da zurin yadda larabawa suke daukan fasahar su kuma baya daga cikin jinsin balagar su haka suka juya suka bar qur'ani nan dole su suka gudu kuma wasu suka zo suka kaskantar da kai suka hakura da cewa qur'ani ya su karfin su a cikin su wasu Allah ya shirye suka shirya wasu kuma haka aka jarrabe su shikenan su dai haka ba samu ba samu yarda da qur'anin ba kuma fasaha su babu ita ولهذا لما سمع الوليد من المغيرة من النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يأمر بالعدل والإحسان الآية قال والله إن له لحلاوة وإن عليه لتلاوة وإن أسفله لمملك وإن علاه لمثمر ما يقول هذا بشر yace saboda haka ne ma yayin da wani zumi mugira ya ji qur'ani daga annabi sallallahu alaihi wasallam Allah yana karanta inna la ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun qala sai walid yace kai wallahi na rabbi da Allah inna lahu la halawata amma wannan magana daɗi daɗi ne da ita wa inna alaihi la halawatan kuma ga tanan da ratsa jiki wa inna asfalahu la mungdigun garkacin ta ga ga wani gardi gardi wa inna alahu la musmirun saman magana kuma gashi kamar zaka shira kashi saboda daɗi ma ya bulu hadha basharun kai mutum ba sai faɗi wannan ba wannan ba magana mutum ba sai وذكر أبو عبيد أن عربيا سمع رجلا يقرأ فصدى بما تومر فسجد وقال سجدت لفصاحته wani balarabin ƙauye abu bai da ya ambata wani balarabin ƙauye ne ya wani mutum yana karanta fasda bi ma umaru kawai sai ya faɗi ya sujada sai ya ce ai abin da ya same sujada wallahi fasahar magana ce ta kai ya kai in mata sujada wa sami'a akharu rajulan yaqra'u falam mastai'atu minhu khalatu najiya qala ashhadu anna makhluqan la yaqdiru ala mithli hadha al-kalam wani mutum kuma da ya ji an karanta wannan aya falan masai a sumin hukala suna jiyar sai ce kai wannan na yadda na tabbatar abin halitta dai wanda aka halitta bai isa ya faɗi da wannan magana ba wa hukiya anna umar ibn khattab radiyallahu anhu kana yawman na'iman fil masjid fa idha huwa biqa'imin ala ra'si yatashahhadu shahadat al-haqq فاستكبره فعلمه أنه من بدائرة الروم ممن يحسن كلام العرب وغيرها وأنه سمع رجلا من أثر المسلمين يقرأ آية من كتابكم فتأملتها فإذا قد جمع فيها ما أنزل الله على عيسى ابن مريم من أحوال الدنيا والآخرة وهي قوله ومن يطيع الله والرسول ورسوله ويخشى الله ويتقيه to wannan aya al'ayar yace an haka ita sai na Umar Umar nur kada bella gara masa yarda wata rana yana bacci a cikin masallaci sai ya ji wani mutum yana ta kalmar shahada kuma kalmar shahada irin na gaske a kansa sai ya me ya same ka sai mutumin ya ce ai shi daga mutanen rum yake kuma wanda suke wanda suka san zancen larabawa da kyau da wani zancen larabawa mana duk magana shi ƙwararre ne a wajen sanin fasahar magana ya ce shi ya ji wani mutum ne a cikin musulman da aka ribata wanda aka kama yana karanta wata aya a cikin littafin ko yake gara sai na muru ya ce sai na lura da wannan aya na lura da ita sai na ji ta tara duk abin da aka saukarwa annabi isa na halayen duniyar lahira gaba daya ita ayar ita ce wa mai yadda Allah wa rasulahu wa yaksalla wa yattaqihi fa ulaikum alfaizuna wanda suka yabi Allah yabi annabi sallallahu alaihi wasallam yabi tsoron Allah to fa ulaikum alfaizuna sai wannan wannan aya ta tattara duk abin da annabi ya zo da shi wa qala asma'u annahu sami'a kalama jariyatin fa qala laha qatalaki Allah ma afsahaki fa qalat aw yu'addu hadha fasahatan ba'da qawli Allah ta'ala wa awhayna ila ummi Musa an arbi'ihi al-ayata Asma'ilu ya haka ito ya ji wata magana ya ji maganar wata yarinya wato wata kuyanga sai sai da ya ji maganar ta sai ya ce mata Allah wadaranki tsara sai ya ce mata kai ka mamaki wannan maganar ta ki ji fasaha ta sha wannan za ka sha da wata fasaha tana gaya wa Asma'ilu wannan za ka sha wata fasaha bayan baka ji maganar Allah bane wanda ya ce wa auhayna ila ummi Musa an ardihi ai wannan ita ce fasaha وإذا كفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن راده إليك وجائه من المرسلين وجمع في آية واحدة بين أمرين ونهيين وخبرين وبشارين وبشارتين سيتشي ga aya ɗaya Allah ya tara umarni guda biyu a ciki Allah ya kawo hani biyu a ciki ya kawo bada labari guda biyu a ciki ya yi albishir guda biyu a ciki wa auhayna ila ummi Musa an wa auhayna labari ne ila ummi musa an ardihi umarni ne fa idza khifti alayhi fa alqihi umarni ne wala takafi wala tahzani albishir ne inna wala takafi wala tahzani inna radduhu ilayki wa ja'iluhu min almuslimin yace ga shi ta hada abubuwa umarni guda biyu an ardihi umarni ne an ardi fa idza fa alqihi an ardihi fa alqihi umarni ne nahayaini akwai hani guda biyu wala takafi wala tahzani akwai bada labari guda biyu wa auhayna ila ummi musa ana bi fa idza kida fa alqi fi jammi wala tak inna radduhu ilayki inna radduhu ilayki wa ja'ilu min al-musallina shi kuma bishara ne guda biyu yace tace gashi nan aya daya ta hada umarni biyu ta hada hani biyu ta hada bada labari sau biyu ta hada bishara biyu fa zana ummin ijabi munfaridun bi zati ghayru mudafi ila ghayrihi wannan nau'i ne na gajiyarwar ƙur'ani da ya gajiyar da kowa kuma wannan ya keɓanta ne da zatin ƙur'ani shi kaɗai ba za a raba shi zuwa ga wani wata magana a ce ta yi fasaha irin ƙur'ani ba babu ala ta haƙiƙi wa sahihi min alƙaulai ne wannan shine tabbaci shine kuma magana ingantacciya wa kaunul qur'ani min qibali nabi sallallahu alaihi wasallama wa annahu ata bihi ma'lumun daruratan kasancewan qur'anin nan fa tabbas daga annabi aka ji shi ba wanda aka ji Qur'ani a bakinsa manzo Allah ne aka ji Qur'ani a bakinsa kuma manzo Allah shi yazo da shi wannan kan kowa da kowa ya yadda ya san da haka kowa ya yadda da larabawan da sauran mutane da kowa a duniya ya yadda ba a taba jin kalma ta Qur'ani a bakin wani ba bakin manzo Allah aka ji wa ajzul arab an al-itiyani bihi maluman malumun darratan sannan larabawa sun gajiya sun gagara kawo irin Qur'ani wannan kowa da kowa ya san da haka وكونه في فصاحته خارقا للعادة معلوم درس للعالمين بالفصاحة ووجوه البلاغة yace sannan kuma kasancewan qur'anin nan ya keta al'ada fasaha ta wuce tunanin mutum ta wuce hankali da shi ma dai kowa da kowa ya san haka duk duk talikai sun sani fasahar qur'ani da fiskoki na balaga qur'ani duk sun gajiyar da kowa sun keta kuma al'adar kowa kowa yadda ke tunanin fasaha qur'ani ya wuce haka wa sabilu man laysa min ahliha ilmu zalika bi izil munkirina min ahliha am mu'aradatihi yace hanyar wanda ba sa cikin mutanen yawa hanyar wanda ba sa cikin mutanen ayoyin Qur'ani ko kuma mu'jizar Qur'ani inda su kuma suka sani sun yadda da cewa masu inkarin maganar Allah ma masu inkarin ayoyin ma to sun gajiya suke suke za su bijirarwa Qur'ani su zo su ju su canji abin da Qur'ani ya faɗa ko kuma su ce abu kaza bai zauna ba ko aya kaza ba haka ya kamata a yi ba duk sun gajiya to wannan shine ya sa sai sauran kowa kowa da kowa sai yadda wa ta zafil muqrina bi ijaz balagatihi kuma masu hurushi masu wanda suka yadda da Allah suka yadda da Qur'ani su kuma sun yi hurushi sun yadda lalle balagar Qur'ani ta gajiyar da kowa wa anta idza ta'ammalta qawlahu ta'ala wa lakum fil qisasi hayatun wa qawluhu wa law tara iz basu fala fawta wa ukhidhu min makanin qaribin وقوله ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وقوله وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء واقلعي الآية وقوله فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاسبا الآية وأشباهها من الآي بل أكثر القرآن حققت ما بينته من إيجاز ألفاظها وكثرة معانيها وديباجة عبارتها وحسن تعليف حروفها وتلاؤم كلمها yace in ka lura da faɗin Allah da yake wala kun fil qisasi hayatun da kuma faɗin Allah da yake wala tara ita zu fala fauta uku zuwa makanin qarib da faɗin Allah da yake idfa billati hi asan fa idza allazi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyun hamim da faɗin Allah da yake wa qila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama wa qili wa qila al-ma'u wa qudiya al-amru wa sawal al-judi wa qila budal qawmi zalimin shine al-ayata da faɗin Allah da yake fa kullan akarna bi zambihi fa minhum man arsalna alayhi hasiban ومنهم من أكبره السيهد ومنهم من كسرنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان لا ليزمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون الآية كنا وأشباه هذا ما كمان تنوى أن آيوي من الآية إذ وأن آيوي إن دي كالورة دسو كي بل أكثر القرآن ما في يوم قرآن ما in ka lura da ayoyin sa da tsarin Qur'ani zaka tabbatar da abin da zai maka bayani na cewa Qur'ani nan lafuzan sa gajeru ne yakan faɗi kalma kaɗan amma ma'anoni masu yawa da kuma irin ƙayatarwa na fassar na ibara da Qur'ani yake bayarwa da kyan tattara harkon Qur'ani yanda ake ajiye su yanda duk mai basira in yaji yanda aka ajiye ayar Qur'ani dole sai mamaki da kuma dacewan kalmomin kowace kalma an ajiye ta inda ya dace a ajiye ta wa annaka ta kulli lafzatin minha jumalan kathiratan wa fusulan jammatan wa uluman zawakira muli'at ad-dawabin min ba'di ma sufida minha wa kasratul maqalat fi mustanfadati anha yace in ka duba karkashin kowane lafazi lafazi na qur'ani zaka samu jumloli ne masu yawa zaka samu fasaluluka ne masu tari yawa akwai ilimomi shikakku masu yawa wanda an cika littattafai da shashi daga wani abu wanda aka fa'idantu daga cikin ilmomin da suke cikin qur'ani maganganu sun yawa a cikin istinbadi ma na fito da abin da yake cikin ayoyin Qur'ani ثم هو في سرد القصص الدوالي وأخبار القرون السوالف التي يقف في عادة الفصحاء عندها الكلام ويذهب ماء البيان آية لمتعمله yace sannan kuma in ka duba Qur'ani jeran ta kisoshi dogayen kisoshi Qur'ani ya kawo kissa ya sata doguwa da kuma labarurrukan arnukan da suka gabata wanda duk mai magana za ta iya raunana a cikin al'adar masu fasaha mai fasaha ba sai ya jera magana magana ta fasaha kuma ya bada labari labarin ya zama dogo kamar da Qur'ani yake bayarwa kuma dukkan ruwan bayani ma dukkan ruwan fasahan mutum sai ya tafi ya ƙare bai gano yadda zai ɗauko ya tattara wannan ba sai ya ga Qur'ani ya taro ya kawo labarin ya kawo kissar yace wannan kadai ya isa aya da muta'ammili ga wanda ya lura da Qur'ani min rabbil kalami ba'dihi bi ba'din wa ti'ami saradihi wa tanasufi wujuhihi ka qissati yusuf ala duliha yace shine daure magana shashin ta yana hade da shashi sai kaga sura ce za ta kare in za a fara wata sura sai kaga wancan magana wancan karshen surar ya zo ya dace da farkon wannan sura fa hal yuhlaku illa alqawmul fasiqun sai sura ta kare sai aka ce allazina kafaru kaga wannan farkon sura yayi mudabaka da wancan ƙarshen sura to wannan shine yace to in ka duba wannan da kuma yanda aka tattara jera qur'ani yanda aka jera shi kowace aya in aka kawo ta sai kaga aya da za ta biyo baya ita ce tafi dacewa ta bi wannan ayar da kuma yanda fiskokin Qur'ani suka suke haɗe da juna da kuma yanda suke jone da juna kamar kisan Annabi Yusufa tare da tsawon nan sura guda aka yi isar isar Annabi Yusuf shi kaɗai ثم إذا ترددت قصصه اختلفت العبارات عنها على كثرة ترددها حتى تكاد كل واحدة تنفسي في البيان صاحبتها sannan kissoshin Qur'ani yadda suke da yawan nan amma idan aka kawo kissa misali an kawo kissar Annabi Musa da Fir'auna an kawo ta da yawa irin ta amma tare da yawaita kissoshin an kawo ta anan an kawo ta can an kawo ta can amma in ka duba in kana karanta waccan kissa in ka shiga wata kissa sai ka sai ka manta da kai da wancan ta farko kamar yanzu ake yin sabuwa kamar waccan kan ba a yi ta ba haka kuma in ka fita nan ka je ka shiga wata can ma haka zaka samu idan idan ka da kisasuhu idan kisosin suka maimaita ikhtilafatul ibarat wa ha sai ai ibara yanda ake bada kisar sai ya saba da yanda aka bayar ta farko da in an yi yanda aka yi ta farko aka sake maimaitawa to ai mutum zai iya kosawa da ji amma sai ya zama a cikin wannan hikimar da kuma ya saba da hikimar ta farko tare da yawaita am ana maimaita kisoshin amma har da haka sai kaga kowace kisa kamar tana mantar da ɗayar a cikin saboda fasaharsa in ka karanta waccan ka wuce ka zo ka shiga ta biyu sai ka ji kamar baka taɓa jin baka taɓa jin wannan kisar ba sai yanzu zaka ji ta in ka gama ka je wata sura ka je ka samu wannan kisar sai ka ga kamar kisa ta farko da ka ji da ta biyu dukkan babu su yanzu kake ji sabuwa wato na sai ku yi lokacin wajen muƙabalatiha kuma ga shi tana daidai tana fiskar yin wato tana fiskantar junanta wajen kyau yadda waccan ta tsaro ta yi kyau wannan da aka maimaita ma haka aka tsara ta amma kuma akwai bambancin tsari wala nufura lil nufusi min tardidiha sai kaga rayuka ba sa gajiya ba sa kosawa ba sa koran maimaita kissar idan aka maimaita kissa wannan sura aka je sura ta gaba aka samu wannan kissar ba za ka ji mutane suna ce haba mun gaji ai kwana kwana na a cikin surar da ta wuce nan ai mun samu wannan kissar sai kaga kamar ba taɓa ji ba sai su sake sauraron wannan kamar yadda suka saurari waccan wala mu'adata li mu'adiha wa babu babu gaba mana babu gaban ji ji bai gabashi dawo da kisar ba idan aka dawo da kisar to jin mutum ba zai gabashi dawo da kisar ba a ɗazun na aka gaya mana ita kar a sake a kowa in aka kawo wannan kisa aka sake maimaita ta ita ce da kanta amma saboda yanda aka tsara wannan da inda aka tsara wannan da yadda aka tsara waccan sai ka ga duk wacce aka kawo kowa yana ta ɗaukin ya ji wannan ɗin ma kamar yadda ya ji waccan. Fasulun. Abal Sani min ijazihi suratu nazmihi al-ajibi wal uslubul gharib wal mukhalif li asalib kalam al-arabi wa manahij nazmiha wa nasriha allazi jaa alayhi wa waqafa al-maqadi wa ayhi wa intahar fawasilu kalimatihi ilayhi. Yace arwajo sani fiska ta biyu a cikin ijazi mana gajiyarwa irin ta qur'ani min ijazihi daga gajiyar qur'ani akwai suratu nazmihi sura na tsara qur'anin alajibi mai tsayatarwa misali mutum ko bai iya larabci ba yana karanta qur'ani da mai karatun ba zai kosa ba wanda yake jin sama ba zai kosa ba wal uslubul gharibu da kawo uslubi bakon tsari al-mukhalifu li asalibi kalamil arabi wanda wannan tsarin ya saba wa dukkan tsarin maganganun larabawa wa manahiji nasiha da yadda matafiyar yadda larabawa suke tsara waƙe-waƙen su qur'ani ya saba da haka wa nasriha yadda suke hudubobin su da da zuben su duk qur'ani ya saba allazi jaa alaihi tsarin da yazo akan qur'ani wa qafar maqadiu ayihi kuma ayoyin qur'ani sai kaga kowace sura yinda ayoyin suke ƙarshen aya to yinda ƙarshen ayoyin suke sai kaga an samu maqadiul ayi yinda aya take tsayawa waccan aya ma ta zo sai kaga ta yi kama tsayawa ta yi kama da irin wannan misali islam min zalika kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin sai sai aka ce allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiqun والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون هكذا سيكا قطعاني yana tafiya yana. yana kama da juna shine fawasilu maqadul ayi wanta har fawasilu kalimatihi kuma kalmomin qur'ani sai kaga suna tsayawa ilaihi zuwa ga inda aya in aya ta tsaya ta sai kaga kuma maganar ma sai kaga ita ma an aje ba a kawo magana ba ta ƙare ba a yanke a yi aya a sake jaunawa ba ta ƙare ba a yanke a yi wata aya a'a na'am wannan walam yujar qablahu wala ba'dahu nazirun lahu ba samu mai kama da qur'ani ba kafin qur'ani ya zo haka kuma bayan qur'ani ya zo ba taba samun magana wacce ta tsaro yanda qur'ani ya tsaro ba wala sada ahadu ma salata shay'in minhu ba wani mutum da ya iya kawo misalin wani abu daga qur'ani irin na qur'ani bal harar fihi wa quluhum hankulan laraba gaba daya sun ɗimauce a cikin ƙur'anin kowa ya ji ƙur'anin sujada ake kai laraba masu fasa ma duk wanda ya ƙur'ani sai sai ya faɗi ya sujada wata dalla hadunahu ahlamuhum hankulan su gaba daya sun sun ɗimauta dunahu ba su gane inda ƙur'anin ma ya nufa ba wala mai haka ila mislihi fi jinsi kalamihim kuma ba su shirya sun gano abin da yake kama da ƙur'ani a cikin maganganunsu maganar maganar su ce suna jin magana ce yaren su ne amma kuma su samu su shirya ya aka tsara wannan magana ba su iya ba min nazirin aw nasmin aw sajin aw rajizin aw shirin na zube ko na waka ko na a kamanta magana kamar yadda mai makama ya yi din nan ko kuma rajazu wato a yi kalmomi gajeru gajeru gajeru inda wani lokaci suke yin hudubobin su ko kuma waƙar kanta duka dai ba samu sun gane yaya za su yi su tsara yadda ƙur'ani yake shi Qur'ani in kana karanta shi sai ka ji ba waka bane sai ka ji kuma ba zube bane sai ka ji kuma ba saja'i bane sai ka ji kuma ba duk abin da ka aji ka dora shi akai sai ya ji hawa kuma ya hawa kuma ya fi kuma duk wa'insan din gaba daya domin in waɗancan ne kake karantawa za ka iya gajiya da su ka ƙosa ka ce haba na ji wannan waƙar na ƙara ji na ƙara ji ta ishe ni to Qur'ani ba zai ishe ka ba ولما سمع كلامه صلى الله عليه وسلم على ولد بن المغيرة وقرأ عليه القرآن فجاءه أبو جهل منكرا عليه قال والله ما منكم أحد عالم بالأشعار مني والله ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا يا إن وليد من مغيرة يجي مغير من الله صلى الله عليه وسلم كما من الله يقرأ تامس القرآن سيزوشي ستيتوشي سي أبو جهل يزو مسا ينا سي مسا kai kai ma Muhammad kana yana kana sai yana kana sai riba sai ka ko sai sai Walid ya ce kai wallahi na rarre da Allah babu a cikin ku ba wanda ya fi sanin waƙoƙin larabawa wannan abin da Muhammad yake faɗa bai yi kama da wata waƙa ba wa fi kabahil akari yana jama'a quraishan inda hudurul mawsimi wa qala inna hudurul arabi taridu fa ajmi wa fihi rayan na fajma wa fihi rayan la yukadzibu ba'dukum ba'dan fa qalu naqulu kahinun qala wallahi ma huwa bikahinin ma huwa bi zamzamatihi wala tajihi qalu majnunun قال ما هو بمجنون ولا بخنقه ووسوسته قالوا فنقول شاعر قال ما هو بشاعر قد أرمنا الشعر كله رجزه وهجزه وقريزه ومقصوده ومقبوده ما هو بشاعر قالوا فنقول ساهر قال ما هو بساهر ولا نفسه ولا عقده قالوا فما نقول قال ما أنتم بقائلين من هذا شيئا إلا وأنا عارف أنه بائل فإن أقرب القول أنه ساهر فإنه صير يفرق بين وابنه آه da larabawa wani labari na fi walidu da ya tara ƙurashawa aka tara ƙurashawa shi abu jahal ne ya tara ƙurashawa ya ce to a zo a haɗu a fagi a dandali a haɗu a yi magana ɗaya kawai a ƙaryata muhammadu a kanta kawai a ce shi ɗin nan misali a ce masa shi ɗin nan abu kaza ne ya zo da shi kowa ya yarda da haka sai suka zo suka haɗu sai wakala sai ya ce inna hudar arabi taridu fa ajmi'u fihi ra'ayan la yukadzibu ba'dukum ba'dan to ga larabawa an gayyato su za su zo su haɗu saboda haka ku samu wani ra'ayi wanda kada wani ya yadda ya kare ta wani ma'ana aka faɗi wannan ra'ayin kowa ya tashi a kansa kawai shikenan duk sai a yi ma'ana a yi jayayya da muhammadu akan wannan ra'ayin sai suka ce to sai yanzu to ai sai mu shirya kafin mutane su zo sai ya zama kalmar mu ta zama ɗaya in suka zo su ma baƙin da za su zo su ma sai kalmar sai ta zama ɗaya sai suka ce to yanzu me za a ce suka ce yanzu abin da za a yi mu ce masa kahinun boka ne sai walidu ya ce kai wallahi ma huwa bi kahin ba boka bane ma huwa bi zamzamatihi baya cikin irin tsari irin na bokaye wala sajihi baya kuma shiri irin yadda boka ke shirin sa wannan qur'ani ba boka shi bane galu suka ce to yanzu abin da za a yi kawai majnunun mu ce mu ce masa mahaukaci ne gala sai walidu ya ce kai ma huwa bi majnuni ba mahaukaci bane wala bi khandihi mun san yadda mahaukaci ake mahaƙura wayarsa abin da yake faɗa da maganganun mahaukaci mun san su wala waswasati mun san waswasin da mahaukaci yake faɗa baya ciki suka ce to mun ji galu sai suka ce to fa naqulu sha'irun mu sai mawaƙi ne gala sai walid ya ce kai ma huwa bi sha'irin ba mawaƙi bane قد عرفنا شيرا كله دق واقع بوا دم مسنبا رجزه وحجزه منسن واقع جزيروا منسن واقع da ake yayyankewa mun san wacce take yabo gariza mun san wanda ake kimfida ta yawa mun san wanda ake yin ta kadan ma huwa bisha'i ba mawadi bane gado sun suka ce to yanzu ne zamu ce fa na buru sahirun mu ce masa mai sihiri ne gara sai wani dai sai kai ma huwa bisahir ba mai sihiri bane wala nafsihi wala aqdihi shi mai sihiri dama wani abu yake har harawa da tattofa to baya tofi kuma wala abdihi baya bubbullawa shi mai mai sihiri bullawa yake yi bulle bulle bulle ya ta tofi akan su Muhammadu baya bulla komai baya daura komai baya tofi akan komai dalu suka ce to kuma na gudu me zamu ce masa dai ce to ma antum bi qa'idin min hadha shay'an illa wa ana arifu annahu badlu duk abin da za ku ce kaza ne ni na san ƙarya ne duk abin da za ku kawo kuce Muhammadu kaza ne ni na san ƙarya ne ba haka yake ba badilu wa inna gharabal qawli annahu sahirun in haka ne ma abin da zai fi dan kusa kusa da abin da mutane za su yadda mu ce shi mai sihiri ne alhamdulillah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما املك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره الذي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين to masu sauraron mu anan zamu dasa aya a cikin wannan shiri na karatun littafin Ashafa a madadin kamfanin Get Up Nigeria Limited da dauki nauyin kawo muku sai Sheikh Ibrahim Gajali da ke gabatar da karatun ni Lawali Ibrahim Babangida daga nan gidan Don Progress Gombe da ni jagoranci gabatar da shirin nake cewa mu tara shiri na gaba عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والحب